أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بارك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna karatu cikin alkur'ani mai girma a wannan masallaci namu na masjidin nur kuma mun tsaya a aya ta ɗari da ɗari da goma sha biyar ɗari biyu da goma sha biyar afuwa yau insha Allah za mu tashi a aya ta ɗari biyu da goma sha shida haka ne ko malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الكتاب وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
shi ɗan adam game da rayuwarsa bai san gaibi ba game da kowace mu'amalar rayuwa ka nemi zaɓin Allah idan za ka yi abu ka dogara ga Allah ka nemi taimakonsa zai yi kana son abu a hali abun ba alheri ne gare ka ba amma kai ɗan adam baka sani ba wani lokaci har sai ka je ka yi ta addu'a kana ta faman nema ma abin ya zo ya same ka ba zai zama alheri ba in Allah ya ga dama ya karbi addu'ar sai ya canza ma da mafi alheri sai a baka wani abun sai a hana ka wannan abin da ka roka wannan abin yana iya faruwa a komi har ga aure ko kana zaune da mace annabi ya ce la yafruku mu'minan mu'mina kada mumini ya ki mumina in karha minha kullan radiya minha aka in tana da wani hali mummuna wanda baka so to zai yi tana da wani hali mai kyau kuma wanda yake dada maka zai yi tana taurin kai ko daga harci amma lalle kana sa yatsa a cikin abincinta kuma ta iya daddadan abinci kagan bata iya wancan ba ta iya wannan to shine kada ka nuna wa mace kiyayya zai yi in bata iya wani abu ta iya wani abu kuma duk lokacin da kai addu'a kai addu'a kai addu'a ka nemi abu muka samu muka ce Allah sa ka shefu alheri gare sai kwantar da hankalinka ka natsu sai ga ka samu bacci ka samu hutun zuciya To har a cikin matsalolin addini na abin da Allah ya farlanta mana zai yi wani abin ya ba mu ya mu ga ba mu so don wuyansa musamman a nan sai Allah ya kawo mana magana game da jihadi ka ɗauki takobinka ko bindigarka ka fita jihadi akwai wahala ai ko farauta an ka tambaye masu zuwa sun san akwai wuya ko yanzu farauta akwai sauki ban taɓa zuwa ba dai amma masu zuwa na tabbata zuwan akwai wuya yanzu aka ce nan ko mu sai ya je ai wani ba zai je ba in sun je mashaya ai cewa suke kyan duka ramawa kaga matsolici ko ruwan baya sha saboda yana jin tsoro bai sani ba ko ya taɓa wani zai rama ba haka bane sai jihadi zai aka an ce a yi jihadi a fita a yi yaƙi a yi jihadi a kare addini saboda mi saboda a yaɗa kalmar Allah saboda mi aka ce a yi jihadi a'a waɗansu musulmai ana tozarta su ku je ku kwato musu yanci musamman yanzu musulman Falastin da abin da Yahuda wannan suke su ba sa tsoron su da Yahuda da bindigarsa da gurnetinsa da bom ɗinsa da komi amma yana tsoron mai bindiga yar ƙarama ko yana tsoron mai jifa da dutse in ka ce je ya shiga asalin inda falastinawan suke na jin tsoron zuwa ba ka lamarin yake ba wallahi tsoro suke ji kamar yanzu wani jarumin mu ne a ce to tayi ka je sambisa sai ga yana jin tsoron zuwa me yasa la'alla yana zaton wanda suke can sun kaddara wa kansu ba sa tsoron mutuwa shi wanda baya tsoron mutuwa da wanda yake tsoron mutuwa faɗan su yana da wuya dan shi an mutu ma ba komi ko kai ko mutuwar ce ba ka so ba na zuwa kuma a yi jihadi don kwatar kai daga kafirai kafirai suna ta gindaya muku sharuɗa ba za ku zauna a garin ba sai kun biya jizya ba za ku yadda ba ba za ku yadda ba ko kuma kare addini duka za ku tsaya ku yi jihadi sai Allah ya ce kutiba alaikumul qital Allah ya farlanta muku yaƙi ai furiza alaikumul qital an farlanta muku yaƙi lil kuffari ku yaƙi kafirai wa huwa kurhun lakum alhali waɗansu ku ba sa so da an yi maganar jihadi za su kai jihadin nan akwai matsala wallahi an gani yanzu dan albashi ma ake shiga soja balle dan addini dan me yara suke ta matsawa sai sun shiga soja ne ai sun san yaƙi yake zuwa amma da an baka bindiga wancan da bindiga wannan da bindiga me abin tsoro wallahi ya wajabta muku zuwa yaƙi amma kuna jin tsoro sai ubangiji ya karfa ku ya ce wa asa an takarhu shay zai yi kuna kin wani abu wa khairul lakum alhali wannan abun alheri in kun je kun yi jihadi kuna da ganima in kun yi jihadi kuna da ladan sai da rai saboda Allah idan kun mutu a can kun yi shahada menene asara a ciki Allah ta'ala ya ce wasa an takarar shirin ba huwa khairul lakum ko wasa an tuhibbu shirin zai yi kuma kuna son wani abu huwa sharrul lakum alhali sharri ne a gare ku daga in kun makalkala zuciyar kuna son wani abu in bai yi ku hakura idan Allah ya kalli abin sharri ne ba zai ba ku ba in kai mumini ne mutumin kirki sai ya raba ka da abin ka huta wallahu wallahu ya'lamu Allah shine mafi sanin fake da bayyane abin da zai faru da kai gobe ma Allah ya sani abin da zai faru da kai daga nan zuwa shekara goma Allah ya sani ko Allah bai sani ba Allah ya alam Allah ya sani wa antum la ta'lamuna ku ba ku san komai game da rayuwar ku ba jiya ma manta ta kuke yi yau din ma wani baya kallon ta a daidai dan wani idanunsa baya iya hango nesa domin mutumin da yake da hangen nesa yana wato yana da baiwa ta musamman wajen hango abubuwan alheri ga kansa ina fata an gane saboda haka yana da kyau a ce mutum ya bar lamarinsa zuwa ga Allah shine cikar hangen nesa cewa in Allah ya bashi Allah shefi ni sani hakan shefa alheri gare ni in Allah ya hana ni nayi hakuri amma abin da ya shafi sai da rai don addini wannan ba wasa ku je ku yi jihadi kada ku ji tsoro da haka duk ran da za a taɓa addini ko aka musguna wa hanyar Allah to kada wani ku ya ja da baya ina fata an gane sai Allah ya ce يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون addinin musulunci yana da tsari yana girmama waɗansu abubuwa sai Allah ya girmama waɗansu watanni ya ce ba za a yi yaƙi a cikinsu ba kafirai sai suke yaudaran musulmai sai suke zuwa suke takalar su yaƙi a cikin waɗannan watanni domin in sun biye musu an yi yaƙi sun saba wa Allah idan suka ƙi biye musu kuma suka ce a mu ba za mu yi yaƙi a cikinsa ba sai su ta ɗauki ɗaɗɗe suna kashe musulmai da zalunci an gane dabarar kafirai sai suka zo suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shin Allah ya ba mu labari cewa yas'alunaka an shahril haram suna tambayar ka game da wata mai alfarma na Muharram, cewa za mu iya yaƙi a cikinsa? an gane qitalun fihi akwai halaccin yaƙi a cikinsa menene hukuncin yaƙi a watan da aka haramta yaƙi in ba mu yaƙe su ba sun zo suna kashe mu in kuma mun yaƙe su mun aikata haram an hana mu yaƙi a cikinsa kul sai Allah ya ce ya rasul ya ya ya manzo Allah kullu ka ce musu italun fihi kabirun lalle kam Allah ya hukunta yaƙi a cikinsa babban laifi ne azimun wuzur zunubi ne babba mai girma ba wasa ba musulmi an hana shi yaƙi a ciki amma wasaddun an sabilillah togewa da bijirewa hanyar Allah wa kufurin bihi da kafircewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala wal masjidil harami da shuwa har gaban masallacin Allah da suke yi na Makka suna bayyana kafirci a fili da wulakanta musulmai wa ikraji ahlihu minhu da fitar da musulmai a cikin Kaba sai zo su yi ta daga musulmai suna hankada suna koransu daga cikin Kaba musulmai ba za su yi komai ba suna ta jira an hana yaƙi a ciki saboda bin umarni an gane su fa sahabban manzan Allah ko da ke barin ƙarisa abin na gaya mana sai Allah mai albarka ɗaukaka ya ce musu akbaru indallahi to yin yaƙi a azam wuzran wani bari a waɗannan munanan abubuwan sun fi muni akan yaƙi ko ba suwa da kar ku kyale su ku yaƙe su sun kore ku daga ɗakin Allah sun kashe waɗansu daga cikin ku sun zo suna ƙoƙarin ma tozarta ɗakin Allah a gabanku, sun zo suna hana mutane bin hanyar Allah da yin maganganun ƙarya akan Allah da manzon Allah shine suddun an sabilillahi sun zo suna aikata ayyukan kafirci wannan zunuban da ake yi sun fi yin yaƙi a cikin wata mai alfarman laifi don haka ku ajiye maganan wata mai alfarma kawai in ji Allah ku yaƙe su an gane su sabon annabi suna gabansa abu hurairah ce ka anna fi ru'usi da tsayin kaman ma tsuntsaye ne a kaunan ba ma so ma mu yi motsi irin yadda bishiya ba ta motsi tsuntsu zai dare a kanta ya tabbata akan itace yake ko ya ce ma ya takallamu min na mutakallamu ba wanda yake magana a cikin a cikin mu sai suke zama kaman ka sa tarko tsuntsun da ya zo bai sauka akan tarko ba sai sauka a kafadar ka ka kaddara wani irin natsuwa za ka yi har tarkon nan ya kasa gane mutum ne ya sauka daga kanka ya shiga tarkon ka kama shi ka gane misalin wallahi kamata suke zama a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan bayin Allah shi yasa manzon Allah ya ce duk abin da kai a duniya ba za ka yi rabin abin da suka yi a duniya ba Allah ya yarda da su su masu yarda da shi biyayyar sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi karfin ka sun sallama wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah mai albarka da ɗaukaka sai ce wal fitnatu shirkan da suke yi a gabanku suna shirka da Allah akbaru min alqatl yafi kisan kan ma tashin hankali da muni wala shirka yafi kisan kai laifi a wajen Allah ai da ka je gun wani mai shirka boka ko mai sihiri ce je ka kawo jan zakara gwanda mutum ya yi zina da mahaifiyarsa kar ku yarda da shirka kar ku yarda da zuwa gurin bokai wallahi halaka ne da kashe mutum ka ka kashe rai ya fi maka sauki a gurin Allah akan ka je kai shirka dan shi mai shirka yana sallah amma a banza yana azumi a banza yana sallah a banza yana cikin koya ta hankali riga yana shiga tsawon gaba wanda yake ba shi lada haba'an mansura kamar ƙura ne ka tara ƙasa sai an zo ana ƙuran nan can mace na ƙasar nan sai ka zo ka ɗaga kamar kana shiƙa ina ƙuran da ƙasan za ta tsaya ta watse haka ake watsa aikin mai shirka ga Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce lallai kisan kai bai kai shirka laifi a gurin Allah ba akbar min al-qatl ya fi kisan kan a wajen eh sai Allah ce wala yazaluna waɗannan kafaran ku yi hankali da su daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa zamanin yanda karka je kulla wani abota da wani kafiri ka dauka wai zai kana ƙarya kana da aboki da kafiri ba abin da zai kawo min da sha'awar arnan shi an gani dan su arna kullum suna jin haushin addini ko rigar ku ba sa sawa duk abin da kuke na addini ba sa gwadawa ko matan mu mata da kake ga suna sa matsatsin kaya irin nasu kun taba ga sun sa hijabi irin naku ba ruwansu su da gaske suke kin kuma kiyayya ce take cikin zuciyarsu tun asali yanzu kuna ta sa ƙananan kaya fil ficil ficil ficil yara suna sha'awar ranci kun taɓa ganin su da manyan riguna da zulaika irin naku sun kawo irin na malam ɗin sun naɗa suna tafiya babu su suna danganta tufafi ma da alaƙar addini saboda ƙiyayyar an gane wannan duk abin da arna suke kowa su gudu in ka je sana'a makaranta wurin wani aiki wani abu ya haɗa ka da arna lakum dinukum waliyadin shi kenan idan zo layin addini kowa ya rike nasa amma da wasa da dariya da mu'amala da abota da komi duka a yi nuna musu mu addini mu bai yi kowa ba amma an zo layin addini akwai adamu tasamu fi dini shine ba compromise akan aƙida aƙidar musulunci kowa ya tsaya a nasa wala yazaluna ba za su bushe ba in ji Allah madaukakin sarki haka ne ko yuqatilunakum suna ta yakan ku ko da dabara ko yakin sunkuru ko yakin cacar baki ko yakin fin karfi na ƙarya su ta propaganda na irin muhallin strategy su ce sun ruguza wani sun kashe mutane kuma duk ƙarya ne ba su kashe kowa ba idan an kakkashe su su ki faɗa su ɓoye sai su ne akan gaskiya sai suna da arziki kaza dan kana zo ka ɗorita ne kwaɗayin kuɗi ka dinga ce masa kana da kuɗi kawai sai dinga jin tsoron ka ma ba ka da kuɗi kai ma ɗan uwansa ne empty shi ma empty amma empty yana tsoron empty to sai su dinga yi muku dabarbaru wani gurin sun samu su bige ku wani gurin samu su kashe ku wurin ɗaukan aiki su ki ɗaukan ku in sun zo sun samu dama su ɗauki nasu siyo nasu promotion sama wa nasu dama ba ma ga arna suna kan irin wani tun farkon duniya haka suke har yanzu amma fa rayuwar su ba ta da albarka kamar yayin kare ne da yayin tumaki su ta ɗaukar aiki su ta komi suka zama me za su muku in sun koma gefe kuma sun sun ɗauka kumbi su haɗin kai ko kuma ku da haɗin kai sai sai yanzu da musulmi da ya taimaki mutanensa shi ma rago in ya koma gefe yanzu da kiristoci ne da ya taimaki kai da kake da Allah na ruwanka da wani mutum ya taimake ka Allah shi ne abin taimako kan yi mutane cewa arna ne suka sani a gaba wala rago ne kar ma ka saurare shi a wai an haɗa kai a kai na kai rago ne ka faɗa musu mana ina ruwanka da su an rago ba ya kira ni an gane a kar ka zama rago ka tsaya kan kafafun da Allah ya maka la yazaluna ba za su gushe ba qatilunakum ji Allah suna yakan ku hatta yaruddunakum har sai sun juyar da ku aljinukum daga addinin ku ila al-kufr zuwa ga kafircin su Allah mai albarka dauke ki inistada'u amma idan za su iya Allah ya ce wa man yartadid minkum an dini wanda ya garaje cikin ku ya rawar kafa ya juya daga addinin sa ya ridda sai mu ya rashin sa'a ya mutu a kai wa huwa kafirun yana kafirci fa ulaika habidat amaluhu Allah yace duk mun fa amaluhum Allah yace duk mun bata ayyukan su kaga in mutum ya kai ga lalacewa yana shaye-shaye ya bata da iyayensa ya rasa yadda zai yi gama tunani sai ce ni in je in ce zama kirista ban waya tara mun kuɗi ba ga yana suna yi wallahi wannan mun musiba ce ko ne je makaranta ko goma aiki ya haɗu da wata budurwa Ɗabar yana son ta sai cewa shi zai zama Kirista wajen ya aure ta. Ko ya je Ubangida, ɗabar kwaɗayi yana son kuɗi sai ce bari ya kafirce. Wannan jarrabawar ka roƙi Allah ya sa kada Allah ya jarrabe ka, kada Allah ya jarrabe ɗanka. Mutane da yawa da suke koma mu dama an kaga mutum yana an kajiya ya riga kaga hotonsa idan ka je garin su ka bincika za ka samu inda kayan sayarwa ne a wannan garin ba mai saya. ba wa da ba mutumin kirki ba ko a kowane gari haka ne in a nan garin kuma akwai wanda kuka taɓa jin yayin da ku duwa gawaye shi dan Allah in kayan saya ne zaka saya to ko ina ma irin su ne to sai Allah ta'ala yake duk wanda kafa ya samu zaniya a cikin imanin sa da rayuwarsa yarda koma addinin su ko tsabar boko har ga dokokin constitution sun fara alqur'ani shi yanzu yana mulki yana ci ha mu Najeriya constitution muke bi to kuje ku constitution Najeriya da irin ita ina constitution din ka caccanjawa yake yi kai ma nan yanzu in ka zamo cikin majalisa ta zai ka tashi ka tsaya ka ce a canja an gane waye zai iya canja dokar Allah babu to kada damar rayuwa ta same ku gobe ku tunanin akwai canji a cikin dokar Allah kar arziki ya same ka ka ji daɗi ka ɗauka an rani a kan daidai wallahi wannan addini da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi na alƙur'ani da sunnar manzon Allah har abada shi ne akan daidai shi ne shirya kuma shi ne hanyar tsira ubangiji tabaraka wata ala ce za a ɓata ayyukanku wanda duk kuma ya yi abin da Allah ya fi duniya wal akhira a duniya Allah zai ɓata lamarinsa ba zai ji daɗin zaman duniyar ba wal akhira a lahira kuma da ma ya san kansa tunda Allah ya ɓata aikinsa magana ta ƙare wa ulaika ashabun nari masu canjawa daga addinin musulunci su sha'awanci arnanci su koma ga kiristanci ko wani kafirci to su ne ma abota wuta hum fiha khaliduna wasu ne za su dawwama a cikin Allah ya tsare na'am إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ga waɗansu abubuwa guda uku masu muhimmanci a rayuwa. Matakai ne da Allah yake so ka taka su don ka tsira a duniya da lahira. Na farko ka yi imani ka miƙa wuya zuwa ga Allah. Na biyu ka yi jihadi da dukiyarka ko da rayuka. Na uku ka yi hijira daga mummunan aiki zuwa kyakkyawa ko daga mummunan gari zuwa kyakkyawan gari ko ka yi hijira zuwa ga ƙasar Allah. In ka samu wannan ka samu babban rabo. har a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fita jihadi suka bi shi aka yi jihadi da su da kuma aka yi hijira zuwa makka suka yi hijira suka tafi ina fata an gane to a zamanin yanzu tun da jihadin mu na dukiya ne in za a je wa'azi a je da kai in za a gyara motar wa'azi a gyara da kai in za ka sayi kayan sautin nan da muke magana da su kowa yake ji a cikin arzikinka ka saya ka kawo ka yi wani aiki na jihadi ka gina masallaci ka yi wani aikin alheri ka raya wani mutum zuwa ga addini kamar da gaya muku ji a nan kowa ya kama wani maraya guda ɗaya ya raya shi mai shi mutum wa hajaru kuma kai hijira daga mummuna aiki zuwa kyakkyawa kana can wiwi eh to ka tuwa ka daina ka yi hijira ka koma cikin wanda ba sai kana caca eh ka daina kana kuɗin ruwa ko da irin na banki nan da ma'aikata suke yi kai hijira ka daina duk wanda ya hijira daga mummunan aiki ya daina yinsa ya dawo zuwa ga kyakkyawa to ya yi hijira daga hannun hagu ya dawo hannun dama to sai Allah ta'ala ya ce innal ladina amanu lalle ne waɗanda suka yi imani an ji daya wallazina hajaru da waɗanda suka yi hijira suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa da'u suka bi annabi lidalabi marbatillahi wai dan neman yaddar Allah kun san wahalar hijira kuwa mu maza ne za mu fi gane wahalar barin gari mace ne ba za ta gane da wuri ba dai yanzu nan da mu mata ne duk ana iya auren mu kai mu wani gari mu zauna haka ne amma yanzu na akwai za a canja gobe an ce wani ka buromi wani ka koma kubiya wani ka koma alagarno wani ka koma azare wani ka koma bauchi duk an baza mu za mu ji daɗin zama namiji yana da wahalar canza mu ko daɗi ne kai kan ka saba a wurin sai ka sha wuya ko ka yi hijira saboda Allah wani ma iya tashi hijirar irin su hai duk abin da ya mallaka bari ya tafi na ce su haibu domin makeri ne yanzu makeri zai yi hijira a garin nan ya ja tone makera ya tafi da ita hana shi suka yi duk kayan irin wallahi tafiya ya basu kuma ya haƙura ya hijira ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaka in aka je maganar addini to imani ake na gaske wa jahadu fi sabilillahi suka yi jihadi a hanyar Allah wanda suka samu waɗannan darajoji guda uku ji Allah ula'ika waɗannan su ne yarjuna rahmatallah suke fatan samun rahamar Allah Allah kai mana rahama Allahu gahurun Allah mai gafartawa ne lil mu'minin ga mu'minai da abin da kai na laifi Allah zai gafarta maka Allah ka gafarta mana rahimun kuma Allah mai jin kai ne jin kai na ubangiji baya shafan kafirai rahama ce tana samu kafiri ma sai ya kuɗi dan duba ma sai ya kuɗi dan kaltizin ma sai ya kuɗi mai rashawa ma sai ya kuɗi macuci ma sai ya kuɗi boka ma sai ya kuɗi a bashi numfashi a bashi lafiya a masa talala mai kamar sa ko tara kuɗi amma in ana maganar rahimiyya na jin kai da za a sa shi aljanna hisabi mai sauki kwanciya abin na akabari cikin sauki wannan kuma sai mumini Allah ya samu na ciki Allah ya ce wallahu gahuru rahim Allah mai gafara ne rahimu kuma Allah mai jin ɗari. na'am يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون Na'am, nan ana magana a shan akan shan kayan maye da kuma caca. To abubuwa ne masu wahala. Shi caca yana da alaƙa da samun kuɗi. Idan zuciyarka mai rauni ce, idan kana samun kuɗi a abu, to ko an gaya ma ba kyau yana baka wahalan bai. Amma lokaci guda za ka tuna Allah da cewa Ubangiji zai maka hisabi a kai sai ka ji tsoro ka bari. Babban wa'azin da ake yi game da dukiya, mutum ya ji tsoron Allah ya nisanci aiki irin na caca, shi ne duk kuɗin da ka mallaka a duniya ranar alkiyama sai ka faɗi yadda ka samu. Idan ka je gaban mala'iku ran hisabi kana cewa wannan dubu ɗari ta caca ce ai ka shiga uku. Saboda haka da caca da ake akan waya, da caca da ake yi a kati, da tace da kake yi fun ne ba san ya ake yin ta ba shi jefawa ce ba san kalmar jefawan ba jefawa a ina ne oho duk dai in dai nau'i ne na caca to da Allah mutane su tsoron Allah su haƙura su bari to haka kayan maye shi kayan maye haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sha kayan maye wanda yawansa bai fiye fito a kofar allura ba sai an masa azaba ranar alkiyama ma duk abin da yake bugar da mutum ko da risina yake saka ko da sulawa kake kai wani shiru na wani lokaci ko natsuwa yake baka inda ya canza maka yanayi a cikin kwakwalwarka to ya zama daidai hukuncinsa yake da kashagiya domin annabi yake kullum miskinun kamrin duk abin da zai canza maka wani yanayi daga cikin kwakwalwarka daidai yake da giya musamman idan ka ji ka saba da shi har ba za ka iya wani abu ba sai ka sha shi to ya zama haramun ko noma ko wanki ko bulaguro ko tuka mota duk wai sai ka sha har ma sai ka ce wai ka ci garau to wannan garau din haramun ne ina fata an gane mutane su nisanci duk hanyar da suke canjawa amma da yake barin shan kayan maye wuya ne da shi sheku ajiran yana cewa abubuwa guda hudu ko ka tsaya mutum da makami za ka kashe shi ba ka iya hana shi sai a hankali sai ya fara da cewa kayan maye kaɗai ba ka irin mutum ka ce ka kayan maye na kar ka ƙara sha daga yau ka ce ma to kana jin ya daina yana da wahala sai a hankali za ka yi tarbiyyarsa in ba haka ba zai iya dainawa ba to haka shi ma kayan maye aka bi daki daki wannan ayar da malam ya karanta mana ita ce aya ta farko da Allah ya haska wa muminai cewa su daina shan kayan maye ba kyau saboda da zama ake na jahiliya na rayuwar mai ƙarfi kwace nama tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zuwan da barin annabi isa da zuwan manzo Allah ya fi shekara ɗari biyar babu annabta mutane duk sun kama gabansa fadalan fadalan alaihim al'amadu ko ba kasar qulubu da zamani ya daɗe babu annabta sai Allah ya busar musu da zuciyarsu sai mafiya yawa daga cikinsu suka zama to fasikai in ji Allah tabaraka wa ta'ala aya ta biyu ta ka tafi shikenan da mutane suka ji sai suka ɗan rage ba sa yi sai lokaci lokaci sai wani ya je ya sha giya ya ja mutane sallah a nassin hadithin aka ce sai ya karanta qul ya ayyuhal kafirun amma sai ya juya wajen kafircin ya mayar wa Allah wajen Allah ya mayar kafirci sai aya ta biyu sai ta sauka aka ce la taqrabu salata wa antum sukara kar ku sha abun maye alhali da ku sanci la kar ku sanci sallah illa ku sha abun maye kaga an ƙara ragewa ko to sai suka zama to in ne za su yi sallah to ba za su sha ba saboda wanda ya sha kayan maye ya je sallah ba shi da sallah nassin alqur'ani ya ce la taqrabu salata wa antum sukara daga nan sai suka ci gaba da sai aka ce a innamal khamru wal maisir wal adlam rijisun min amri shaitan sai aka ce azanta ce daga aikin shaitan fajtanibu ku nisance shi sai suka ce intahaina intahaina intahaina daga yau mun dena daga yau mun dena daga yau mun dena kowa sai ya dena ina fata an gane kowa abi aka je wa maguzawa aka tarar da suna zaune a gindin babbar bishiya suna sai da giya to maganar giyan ake fara musu idan sun yarda sun haƙura za su bari to sai a sai kayan giya sai a kwakwasa su a wajen kuma sai a musu wa'azi game da sallah game da shiga musulunci idan kun gansu a cikin maye to ku basu mun je wani wa'azin musulunta a nan wani wuri nan kusa da mu sun sha kayan maye lalle wani daga cikin wanda muka je da shi yana nan muka ce to tunda suna cikin maye yanzu a basu wani ya ce a aje aka ce ai sun bugu ya ce aje da muka je sai ce to zan yi muku wani tambaya ni tun da ake mutuwa akwai wanda ya taɓa dawowa ne da ya je lahira me za ka ce masa akwai mai taɓa dawa sai ce to ya gaya muku mai sallah ne a kan daidai da za ku zo ku ce mai sallah wa ya gaya muku mai sallah ne a kan daidai tunda ba zuwa aka aka dawo ba to ci an kaza ka bashi in muka yi shiru sai dariya yake sai dariya yana jin daɗi ya kuda kowa da ka taɓa sai ce a an taɓa dawowa an ce a a sai ce a to ya gaya muku mai sallah ne a kan daidai kaga wannan ya zo da mayan ya hana shi ya ma fahimci saƙon da kuka je da shi. Allah sa wani daga cikin wanda muka je na To dama ni na matsa ka da aje, suka matsa aje sun ce to bari musu magana. Sai ce mu kun ga sallar nan? In ce musu sarkin gari kaza yana yi, sarkin gama yana yi, sarkin gudu yana yi, sarkin garin ku yana yi, sarkin kaza yana yi sai abin ya zama zamani sai ce to sai dai mu idan haka. Ba ga magana ta fita daga wa'azi. Ta dawo sai dai ka nuna mar wanda yake tun shi ne san Allah ba ko? Ba amma ba yana ganin girman wayannan ba. domin ce duk suna yin sallah yanzu kai ba za ka sai to sai da haka ka duba dalilin yin sallah sau shi to saboda haka duk abin da za a yi idan mutum yana cikin kayan maye ba zai saurari wa'azi ba an saurari sakon to nan sai muka dawo maganan kayan maye in ji Allah yas'alunaka ba irin tambayar da ba a yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ce yas'alunaka anil kam sun zo suna tambayan ka ya manzon Allah game da giya wai mai su suna tambayan ka game da caca in man Allah sai ce ku bar giya ku bar caca wani da caca ni ba zan iya ba za ka ni ba zan yi musuluncin ba to da irin wannan mun je mun tadda wani ya yanka bushe ya sanya shi ya yi jirgi ya bushe ya ce gaskiya shi ba zai musulunta ba ina musulunta na fara sallah za ku ce wannan jirgin ba zan ci ba to da ka ni kuma tunda na ajiye kaya na ba zan bata ba dalilai kaɗan suna hana su musulunta To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka zo kullum sai Allah ya ce masa dan duk tambayar da suka yi Allah ne yake ce masa ce musu kaza dan ka gane manzo Allah wahayi ake masa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi annabi baya faɗan sarransa eh wahayi ake masa kullu ka ce musu fihi ma ismun kabir akwai zunubi ne girma a cikin kayan maye wa manafi'u lin-nas amma akwai dan abubuwan amfani bil lazzata da dan jin daɗi walfarhi da dan farin ciki na lokacin da ka sha za ka sa wani kakaci suna ka tafawa suna dariya na shirme su ba su abin da suke ba in kana zama da mashayi za ka yana ta maka dariya kai kana jin haucin dariya shi kuma yana jin dadi shi yana ganin ya fi ka hankali sai kuma kana kallon da mahaukaci a gaban ka ba ka suke ba dan wannan abin ne wa isabatul mal bila kaddin fil maisir ana dan samun kuɗi a dan banza banza ba tare da ai shawuya ba a gurin yan caca ko ba ka bane yasa caca take dama wayo ne ke kai mutum caca ba in kana son kuɗi a banza me yakon ka kasa kaya a zo a saya ko a bari me yakon ka yi kwado ko ka yi gumi ka samu da kuɗin ka to ga na banza kuma wani lokaci sai a ma talala in ka sa naira goma sai ka ci in ka sa dubu biyar sai ka ci in ka sa dubu ashirin sai ka ci ran da ka zo ka sa dubu ɗari sai a ci ne wayo ya kare an gani ubangiji tabaraka wa ta'ala ce dan wannan abu ne amma wa ismuhuma zunubin da ake ɗauka a wajen caca da zunubin da ake ɗauka a wajen shan giya akbaru min nafi'ihima ya fi girma akan wannan ɗan amfanin da ake samu yanzu ko ana aka tsaya ba bar kayan mai ba ba bar giya ba amma suka ce a to ai ba hanawa kai ba cewa haka dai ba kyau amma dai akwai ɗan amfani to zama bu amfani saboda yana so ya sha ina fata an gani Na'am, wa ya tsalu na ko ma za yunfi sai wani kuma ya zai ce to mu kuma mi za mu ciyar jiya mun ce wa ya tsalu na ka ma za yunfi gona ya samu kuɗi yana neman abin da zai ciyar wani kuma ma za yunfi ana tambayan sa me zai ciyar kul sai ya ce kul lahum an fi kul af abinda za ka ciyar ka ciyar da gami fa'adul haja abin da ya ɗori daga buƙatar ka wancan yana da arziki yace wa zai ciyarwa haka ne wannan kuma yace to ana ta kiran mu ciyar to mu da ba mu da shi da yawa kan mi za mu ciyar ne sai ka ta dan abin da ya kare da bukatar ka yanzu duk wanda yake zauna na cikin magidanta ba ka dan bayar abin da za a shirye shan ruwa yau ba to dan abin da yake aljihun ka yanzu ba da sadaka da shi ma ai ya karu akan abin da kake da shi go to ba kyale ka ba in dai za ka iya in dai abin da ya kari yanzu a hannunka shi na afuɗin afuwar a nan shi ne ka ɗauka ka ba da shi in ji Allah mai albarka da ɗaukaka shi ne al'afuwa ɗin a nan ƙulil afuwa wato ka ciyar daga abin da ya ɗan ƙaru daga buƙatarka ta ce fa nan gidanka eh alhamdulillah gobe ta Allah ce yanzu ɗan yi wani abu a ciki ko dubinun naira ɗari ka saya ka bayar ko ruwa na naira goma ka saya ka bayar yanzu aka yi mana maganar goman ƙarshe a cikin goman ƙarshen nan yi ƙoƙari ga kullum ka yi sadaka kullum da dare kai sadaka da yamma kai sadaka da safa kai sadaka in za ka iya ko da da naira ɗari ɗari ne wallahi za ka ga gurbin sa ranar alkiyama ina fata an gane kazalika Allah ya ce yubayyinu Allahu lakumul ayat kama haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa a gaya muku komai dalla dalla na abin da zai amfane ku a rayuwa da yadda za ku gudanar da rayuwarku gaba ɗaya la'allakum la'allakum tatafakkaruna la'allakum ayi tunani mai kyau ku ci haƙiƙa hanyar nan ta Allah ita ce hanyar bi an gani sallace في الدنيا والآخرة نعم.
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعلتكم إن الله عزيز حكيم Allah yana mana magana game da gidajenmu idan Allah ya kaddara marayu suka shigo hannu baka san abin da zai faru gobe ba lalla waɗansu marayu su dawo ƙarƙashin kulawar ku Allah ta'ala ya ce fi duniya wal akhirah game da al'amarin da ya shafi duniyarka da lahirarka ba Allah ya ja hankalinmu ba to duk abin da zamu yi mu yi fatan samun duniya mai kyau a wajen Allah mu kuma roki Allah ya ba mu lahira mai kyau sai aka ce wa yas'alunaka suna tambayanka anil yatama game da marayu anan me ake nufi da mata- matama anan me yasa ake ta tambaya a kansu ne ana tambaya ne game da dukiyoyinsu da aka mutu aka bar musu an barka da marayu wanda ba su balaga ba dukiyarsu ba za su iya kula da ita su da kansu ba amma kai ne babban yayansu ko babbansu ko kai ne kanin babansu ko wansu ko kai ne dan uwansu na kusa za dai a bar dukiyar a hannun kulawarka ko kai ne dan uwan mahaifiyarsu ba haka yana samun mutum ba to ku kula da dukiyar nan tasu nan a wa- a wani wurin ana cewa lalle waɗanda suke cikin dukiyar marayu innama ya'kuluna fi butunihim nara suna cin wuta ne a cikin su wa yaslauna fi sa'ira kuma Allah zai sanya su a cikin wutar sa'ira Allah ya tsare Mm. To Allah ya ce kul islahu lahum khairu ka inganta musu dukiyar ta ƙaru shi ya fi alheri ba ya ka sa ka yi da aka yi barin kashe naira dubu ɗari ne eh to duran dauka ne ma dubu ɗari ku tana nan. ka taimake su amma ya ka ajiye musu to Allah ta'ala ya ce ka inganta musu dukiyar ita ta bi to wani kuma zai ce to yanzu idan na karɓi dubu ɗarin su to ciyar da su da nefa ba ya fara zame zame ba to ka ga lamar ya baki in kuma ya ce to ai ni ba ni da shi ba zan iya ci da su ba asali ma dukiyar tasu da aka kawo mini to ta fi dukiyar da nake da shi to zan ci gaba da jiran dukiyar su ne ina nema wa abinci ni da kaina in ci da su an gane duk waɗannan rikicin da matsalolin ko ko yaya suka same ka addini ya warware maka ya Allah ya ce ni bayan da ka lura idan ka haɗa musu dukiyar ka haɗa ta da taka ka zo kana jujjuya ta a matsayin sana'a aka ne ko ba ikoni ko a sannu dukiyar za ta iya karuwa kuma za wato dukiyar kun haɗa su sun zama ‘yan uwanku a cikin addini wa ma sha'anin ak an yi kali da akawu kamar yadda ɗan uwa ɗan uwa suke cakuɗuwa su haɗu su lamarin su tare shi ma ka gauraya su a cikin ka ku ci gaba da yi amma abin da aka fi so kada ka ci da su da dukiyar su za ta ƙare sai idan ba ka da shi amma idan ba ka da shi ka juya musu dukiyar ka ci da su da ribar dukiyarsu idan kuma dukiyarka da dukiyarsu tana kawo riba to ka ajiye musu nasu yana karuwa ka ci da su da naka dan ka kula marayu kana samun lada ina fata an gane amma kada nasu ya halaka kada nasu ya ki karuwa idan ya kare da naka da nasu gaba daya to nasu bai kare ba naka ne ya kare dole za ka nemo nasu ka basu ina fata an gane ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wallahu ya alamul mufsida Allah ya san mai barna a cikin irin wannan kulawa ya san wanda dama a zuciyarsa ce ake yawwa Allah ya koro ya kawo ba a haka wani matashi an ba shi dukiyar ‘ya'yan yayarsa sai ta aka bari ya je ya yi diploma wai idan ya samu aiki ya samu kuɗi ya biya su diploma da aiki ne yana samar da kuɗi ne ya je ya yi diploma ya zo bai samu aikin ba to kuɗin su yana ina kuma hakan so ake kuɗin su karu kaga ya jefa kansa a cikin garin a dai shari'ar musulunci kuɗin su yana nan amma an ce da yardar su da yardar mahaifiyarsu a a yardan dole ne yardan yayane ne ba ba sani ba ina fata an gane to wanda ya zo yi dan ne niyan farna ya sani min da maslaha wanda kuma ya zo da maslaha a da gaske ne so yake inganta musu dukiyar tuntuɓe aka samu wallahi ba wanda baya son kuɗi ba wanda baya son riba in ka buga aka faɗi in ka buga aka faɗi wataƙila akwai shirin da Allah yake ma ran da aka sake bugawa ba za a faɗi ba an gane kada ku karaya game da kasuwa da bashi a kasuwanci da faɗuwa a kasuwanci dukkan namiji ya karaya ba wanda yake karyewa a kasuwa murus sai ne sai ne karaya dama ina jin mutane suna faɗan wata magana na san ba da su yi bane ba sai ina suka samu ta ba suna cewa kasuwa ce mai tsoron ki ko kar ka ji wani tsoro kawai ka rungumi kaddara ka kama abin da zaka iya yi a faɗa a tashi a faɗa a tashi in dai nufin naka na gaske ne ko ba da kuskure ake faɗuwa ba ba da ganganci ake faɗuwa ba gangancin da ake faɗuwa nake nufi shine sai ka dinga ɓadda kuɗi fiye da samun ka ka buɗe waɗansu harkokin da kasuwancin ba zai iya ɗauka ba. Na ɗinka riga, na abincin da zaka ci, na lokacin fitowa a sana'a, na lokacin da ka ƙaddara za ka tashi lokacin tashin da yi ba, na ƙin zaɓen abin da ya kamata ka saya, na kasa duba suwaye masu sayan irin wannan kayan. An gane duk wannan bayanan su sai na Usman ya yi lokacin da ake mamakin dukiyarsa. Kace ai lokacin fita ma yana cikin neman arziki. Da ka fara samun kuɗi kana fitowa tara ya ka dawo sha ɗaya. lokacin barin kasuwa yana da muhimmanci ana sayan kayan ka da daga cari zan bude da daddare ba me yasa wanda yake so da rana ya zo siya wanda baya so ya bari ka bude hanyar faduwa wanda ya dora wa kasuwarsa bukatun da ya wuce riba sai da na usman ya ce kasuwar ba za ta iya dauka ba an gani wanda bai samu masu sayan abu ba kamar ka zo ka bude garin nan kana sayar da dodon koɗi da ransa ai wanda za su saya iri na ba yawa yana wutsul wutsul wutsul a ruwan dodon ko abu kaman kunama wai zai kai nan garin ya ci misali na bada sai sai ka duba kasuwar da take garin da al'ummar da irin mutanen wanda ya zo buɗe kasuwar bashi shikenan dama ya ƙara wa masu bashi aiki dole ka lura da waɗannan sannan mutane ba sa istikara za su yi kasuwanci ba sa neman taimakon Allah ba sa koya daga wanda ya su su ribar da wani yake samu a kasuwancin suke dubawa sai su yi tsalle su fada a shekogin da zurfi shi iya ruwa ne yasa ya zauna ciki shi bai gane ba sai ka zo kusa da shi ka koya kamar ruwa ne kasuwa amma sai ka yana samu dubu arba'in a rana kawai sai ka je kai tsalle ka fada sai ka ji a shi sai ka sha ruwa ci kogin da zurfi ba ka sani ba baka san wahalar da yake sha ba ko da aka mika ka dan nan mu koyi kasuwanci mu zauna kusa da malamai su karantar da mu a gaya mana tarihin baya a gaya mana tsare-tsaren da aka yi mu samu wanda suka iya ilimin kasuwanci su koyar da mu akwai malami a nan jihar Yobe da ya kware kware akan iktisadin Isra'ili wa tattalin arziki a musulunci yana yin darussa masu ma'ana akan yadda za su fuskanci rayuwa yadda yake da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da magabata da kwararru irin na da da kuma na yanzu Saboda haka dole akwai irin waɗannan abubuwan. Idan kasuwa ba da kanka za ka yi ba shine karo da farko na matsalarka. Ko noma ne in ba da kanka za ka yi ba ya kake tsammani. Na taɓa jin wani gwanin noma yana cewa takin da ya fi komai a gona shine kafar mai gona. in dai za ka ba da kuɗin shuka ka ba da kuɗin fure ka ba da kuɗin maimai ka ba da kuɗin girbi ka ba da kuɗin yanka sai an ɗaya buwa ɗin an kawo zuciyarka sai tare na kai baka san an yi ruwa da yawa ba ko baka san ba a yi ruwa da yawa ba kai kuɗin da ka bayar kake zuwa an gane duk na matsalolin da Allah mu dinga kulawa da su to ku kula game da dukiyar marayu idan suna hannun mu sai ka ce ni walau sha Allah da Allah ya so labine ne ya Allah Allah sai jefa ku cikin kunci idan kuna ɓata dukiyar marayu ko kuna cinye ta da zalunci ko kuma kuna yi musu mugunta ko kuma a da gangan kuke ha'intar su kuka duk kula da dukiyar a babin maslaha na tsakani da Allah sai Allah ya jefa hukunci da nakan da nasu sai ya halaka daga nan kuma kai ana binka su kuma kuɗin su yana nan in ka biya su kai ka sani in baka biya su ba sai mun je lahira Allah ta'ala ya ce inna Allah azizu Allah mabuwaye ne hakimun kuma Allah mai hikima na'am ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
To in ka tashi aure ka duba ta kwarai. to ita aure kamar tufafi kunna libasun lakum a baya muka ce wa antum libasun lakum ba wanda yake zaɓar mummuniyar tufaye mummunan ado ba kai dole ka duba wa za ka aura aure yana da alaka da mutuncin mutum da ci gaba da rayuwar mutum aure yana da alaka da irin zuriyar da za ka bari kada ka yi abin da zai dame ka bayan girma ya kama ka kuma kada ka saba wa Allah a wajen yin ibada saboda aure addini ne aure ba ba ba abin nan bane ba al'adar kowane gari bane don wanda yake da mata yana da ladan ciyar da ita wanda yake da mata biyu a musulunci ya fi mai mata daya wanda yake da mata uku ya fi mai uku lada wanda yake da mata hudu zai fi mai mata uku samun lada haka ne daga nan zaka gane aure addini aure ba wasa bane yana da hukunce hukunce yana da sharuɗa da yadda ake kulla shi da yadda ake raba shi da yadda za a zauna a warware dukkan matsalolinsa kada mutum ya ɗauka kawai aure sakaka kawai ake yi ba shi da wani ka'ida ko wani abu babu haka ko ga wanda za ka aura Allah ya faɗa ma a cikin alkur'ani amma saboda kyamar da Allah yake yi game da haɗa shi da wani ko mace ce take haɗa wani da Allah kar ka aure ta balle kai ka je kai sannan in namiji yana haɗa wani da Allah kar ki aure shi mata sai su fita daga gidan limamai su je su auri bokaye wannan abun wannan mummunan ƙarshe ne kai kuma ka fara da wanda take da irin wannan camfa-camfa da bokancin da biyar-biyar waye din shikenan ka auri masifa in sun irin nema kai za a yi wa Allah ya sauke Allah ta'ala ya ce wala tunkihil mushrikati ku ji maza in kun tashi aure ayyuhal muslimuna ya ku musulmai kada ku auri mushrikai ai kafiratu wato kafirar mace amma min gairi ahli kitab ba ahli kitab ba ahli kitab ya kamata a aure ta saboda ta yi imani imma da attaura imma da imma da injila amma wanda ba ta yi imani da waɗannan ba yar gobe ce a'a mushrika ce wanda take bauta wa gumaka a yar ƙungiyar asiri ne wanda suke hana su bautar Allah a'a ta saba ma Allah ta hanyar bokanci da sihiri wannan ko da ɗai ko labari aka bugo aka gaya ma kada ka aura Allah ya hana ka hatta yi umin haske sun yi imani walamatu mu'minatun Allah yake baiwa wadda ba ya ba wanda take mumina khairin mun mushrika ce Allah a wurinsa ta fi mushrika mace da haka da ɗaya karka auri mushrika ko da wasa ina fata an gani sai Allah ya walau a ajabatkum ko da ta ba ku sha'awa ta burge ku da kuɗi ta burge ku da kyawu ta burge ku da wani abu daban wanda yake burge namiji a gurin aure ku daure zuciyarku kada soyayya ta ɗebe ku ku yi abin da Allah ya hana ku ina fata an gani sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wala tunkihul mushrikina kuma kuma mata kar ku auri mushrikai maza ai al-kuffar wato abin nan wanda suke kafirai hatta amina ne hatta yu'minu har sai sun yi imani wala abdul mu'min bawa mu'mini khairu min mushrikin ya fi ya fi wato namiji wanda yake mushriki mai biye biyan bokaye ko mutum yana cewa yana bacewa ko ba a saransa da wuka dole abin kafirci ne ba kar ku yarda da shi wai ba a harba mutum da bindiga duk ƙarya ne wallahi ba hanyar Allah bane kada wani ya yaudare ku ba a harbe kada bindiga har mala'iku zai kashe yawa kar ma kai tsora wa kanka kawai kar ku buɗe na hanyoyi duka kafirci ne abin da yake kafirci kar ka ji kunyan faɗa kar ka ji tsoron faɗa an zo karatu ba a daga ko a kafa haka Allah ya ce eh haka manzo Allah ya ce eh ina fata an gane yawa sai menene ne walau a jawarku ko da ya baku mamaki ko da ya baku sha'awa yana da kuɗi yana da kyau yana da motoci yana da arziki amma an ce dan gungiyar asiri ne kar ki aure shi a yana da kuɗi yana da waye amma yana da bokaye yana da musulunta kar ku aure shi shirka rusa mutum take sallah kawai yake da gangan ana ɗaukan hoto ana kallon mutane da yawa amma kuma kafirai ne kar ku yarda da irin wannan ba daidai bane a musulunci ina fata an gane ulaika Allah ya ce waɗannan ya du'una ilal nari ana kiran su ne zuwa ga wuta wato waɗanda suke mushrikan wallahu ya du'u Allah yana kira ilal jannati zuwa ga aljanna wal maghfiratu da gafara Allah yana kira mu zuwa ga waɗannan an gane bi idnihi da izinin sa ubangiji tabaraka wa ta'ala bayyana ayatihi Allah yana bayyana ayoyinsa linnasu zuwa ga mutane la'allahum yatadhakkaruna la'alla sa yi tunani sai lalle za mu yi tintintini za mu guje wa abin da Allah ya ce mu guje don mu zauna lafiya ina fata an gane na gani mana abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abin da muka kuskure ko tuntuɓa har ce Allah ka yafe mana Allah ka ƙara mana imani ka tsare mu daga abin da zai halakar da mu ya raba mu da hanyar Allah Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantanta ya Allah ka dakatar da shugabanninmu ka ba su ladan ɗawainiyar shugabancin Allah ka sa albarka da nagari daga cikin 'yan kasuwanmu. Allah ka ba mu damana mai albarka. Allah ka shiryar da matasanmu. Ya Allah ka yi albarka ga iyalanmu da zuriyarmu. Allah ka jiƙa mahaifanmu ka haɗa mu da su aljanna. Ya Allah muna roƙon ka ba mu zaman lafiya da aminci a ƙasarmu. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.